بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله salatu wassalamu ala rasulillah godiya ta tabbata ga Allah da ya nuna mana wannan rana don ci gaba da karatun wannan littafi na alfiqhul muyassar fi da alkitab wa sunna da idad nukhba min ulama wanda zamu tashi almas'alatu rabi'a ma yahrumu fi'luhu ala man arada qada'il haja ko mas'ala ta hudu abin da yake haramta aikata shi ga wanda yake nihin biyan bukatarsa to haramun ne ya aikata waɗannan abubuwa a lokacin da mutum zai biya bukata ya harimul baul filma'in rakidi haramun ne yin bawali a cikin ruwan da yake dawwame wuri guda ruwan da bai gudu ki zo ki iske tabki wanda yake wuri guda ne baya gudu to haramun ne a yi bawale a ciki wannan kuma li hadisi jabir saboda hadisin jabir an nabi sallallahu alaihi wa sallama daga annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu naha anil bawli fil ma'ir rakidi manzo Allah ya hana yin bawali a ruwa wanda yake tabbace wuri guda ruwan da bai gudu haramun ne mutum ya zo ciki ya yi bawali tunda in mutum ya zo ya ci bawali ciki wasu na iya zuwa su ɗiba su sha wasu ɗiba su yi wanka kaga ka ƙazamtar musu da ruwa sannan wala yamsiku zakarahu bi yaminihi wa huwa yabul kada mutum ya riƙe al'aurarsa da hannun dama a lokacin da yake bawali baya halitta mutum ya riƙe al'aurarsa da hannun dama yana bawali wala yastanji biha kuma kada mutum ya kama ruwa da hannun dama liqaulihi sallallahu alaihi wa sallama saboda faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idza bala ahadukum in ɗayanku na bawali wala ya akhuzanna dhakarahu bi yaminihi kada ya kama al'aurarsa da hannun dama wala yastanji bi yaminihi kuma kada ya kama ruwa da hannun dama sannan wa yahruma alaihi al-bawl haramun ne gare shi yayi bawali awal ga'id ko bayan gari fi tsariƙi a cikin hanya hanyar da mutane suke bi suna hucewa mutum ya zo tsakiyar hanya ya bawali ko ya yi bayan gari wannan ya haramta aufi zilli ko a cikin inuwa inuwar da mutane suke zauwa su zauna to kare mutum ya zo wannan inuwar ya yi bawali a ƙarƙashin inuwar ko kuma ya yi bayan gari wannan duka haramun ne aw fil hada'iqil amma ko kuma a cikin gonakai ma'ana jardin wuraren da mutane suke huta wuraren da mutane suke amfani da su gonakai ko jardin jardin haka duka wannan bai kamata mutum ya zo ya dukunna ya yi bawule ko bayan gari ba aw ta hata shajaratin musmiratin ko kuma ƙarƙashin wata itaciya mai 'ya'ya itaciya wadda tana da 'ya'ya sai mutum ya zo ƙarƙashinta ya yi bayan gari wannan duka bai halitta ba inda tana yi wa ‘ya'yan nan mutane su zo suna son su ɗebo su amfani da shi kaga kalawarsa ka ɓata wuri ko ai abu bai ba to duka wannan bai halitta ba au mawaridil miya ko kuma makwararan ruwa inda ruwa ke kwarara mutum ya zo ya yi bawali a wajen ko ya bayan gari lima rawa mu'azu saboda abinda mu'azu ya rawaito kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ittaqul mala'ina thalatha ku ji tsoron wuraren la'ana guda uku ko wuraren tsinuwa guda uku albarazu fil mawaridi bayan gari a magudana makwararan ruwa waqa ri'atit tariq da kuma tsakiyar hanya wa zilli da inuwa duka waɗannan wurare ne na la'anta in ka zo kai bawali a ciki ko kai bayan gari a wajen in mutane sun da duk wanda ya zo sai ce kai Allah ne ma wanda ya wanga abu wurin ko ka ja ma kanka tsunuwa banza wai wali hadisi abi huraira dan kuma hadisin abi huraira radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama qala manzo Allah ya ce ittaqul la'inaini ko ittaqul la'anaini ku ji tsoron wuraren la'anta guda biyu alu suka ce wa la'ana ne ya rasulallah menene wuraren la'anta guda biyu ƙala manzo Allah ya ce allazi ya takhalla fi tariqin nasi wanda yake zawa yayi bayan gari a hanyar da mutane suke bi aw fi zillihim ko a cikin inuwar da mutane suke sha ya zo yayi bawali to wannan la'antacce ne dan duk wanda ya zo zai la'ance shi kama ya harimu qira'atul qur'an kamar yadda yake haramun ne mutum yana bayan gari ko yana bawali ya rika karatun alqur'ani wa ya harimu alaihi listijmari haka kuma haramun ne mutum yayi istijmar tsarki na duwatsu bin rausi da kashin dabbobi awul azmi ko kuma kashi aw bit ta'amil muhtaram ko ko da wani abinci mai alhurma guntun biredi ko guntun busasshen masa mutum ya ce ya tsoka da shi ne zai yi tsarki wannan duka haramun duk abincin da yake mai alhurma li hadisi jabir radiyallahu anhu saboda hadisin jabir Allah ya kara mishi yadda yace na annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam annabi yayi hani an ya tamassaha bi azmin mutum ya shafe bayan gari ma'ana ya kama ruwa da kashi au bi ba'arin ko kuma da kashin dabba duka wannan manzo Allah ya hana sallallahu alaihi wasallam wa yahrumu qada'ul hajati baina quburil muslimin haka haramun ne mutum ya biya bukatarsa tsakanin kabururukan musulmi mutum ya zo tsakiyar kabururuka ya ce nan zai bawali ko bayan gari qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace yace la ubali awsat alquburi qadaitu hajati aw wasat as-sud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kenan kenan babu damuwa kenan mutum baya sanya damuwa a cikin kwakwalwar shi in ya ɗebe ma'ana mayahin kunya jin kunya awsat alqubur ma'ana tsakiyar kabururruka a wasu tusuki ko tsakiyar kasuwa mutum ya zamanto nan ne zai biyan bukatarsa kenan mutum bai iya biyan bukatarsa a tsakiyar kabururruka ko kuma a tsakiyar kasuwa sai in ya zamanto babu riga kunya tare da shi ko shine qadaitu hajati tsakiyar kabururruka na biya bukata ta awwas tusuki ko kuma tsakiyar kasuwa saboda duka wuraren abubuwan babu bambanci tsakanin duk wurin zargi ne kenan mutumin da zai iya zauwa tsakiyar kabururruka ko tsakiyar kasuwa ya biya bukatarsa kenan babu kunya tare da shi kenan sai mutum ya ɗebe rigar kunya yake iya wannan shi ya sa ma'anar yake cewa kenan la'ubali kenan ban damu ba ausat alquburi a tsakiyar kaburruka ne kadaitu hajati na biya bukata ta awas ko kuma tsakiyar kasuwa yana in ya zamanto babu rigar kunya tare da mutum yanan kaga duka wurare ne na zargi kenan in ya zamanto mutum babu kunya tare da shi zai iya yin wannan yana inda har mutum yana iya zuwa tsakiyar kasuwa ya bayan gari ko sai na yana iya yi cikin ƙawarurruka kuma in ya san ko bai iya yi kenan tsakiyar kasuwa bai kamata kenan ya yi shi cikin ƙawarurruka kenan nan abin da sai ake so a nuna dai bai halitta ba almas'alatul khamisa mas'ala ta biyar ma yukrahu fi'luhu lil mutakalli abin da aka karhanta can abubuwan da muka yi bayani abubuwan da aka haramta ne nan kuma abin da aka karhanta shi lil mutakalli ga wanda yake biyan bukatarsa yukrahu hala qada'il haja eh eh biyan bukata duka biyan bukata yukrahu hal qada'il haja an karhanta a lokacin biyan bukata istiqbalu mahabatir rihi mutun ya huskanci inda iska ke kadawa ila ha'ila in ba wani shamaki iska na bugowa nan haka kuma mutun ya huskanci inda iska ke bugowa to wannan an karhanta wurin an karhanta yin wannan li'alla yartadda al-bawl ilayhi dan kan bawalin ya dawo ga mutum saboda in ka fuskanci inda iska ke bugowa kenan kana bawalin iska na mai doma shi ko wa yukrahul kalam haka an karhanta yin magana a lokacin da ake biyan bukata ba a magana faqad marra rajulin wani mutum ya huce wannabi sallallahu alaihi wasallama ya bolu manzo Allah na bawali fa sallama alaihi sai ma manzo Allah bawali falam yarudda alaihi manzo Allah bai mai da mishi sallama ba ko eh fa sallama alaihi sai ma manzo Allah sallama falam yarudda alaihi manzo Allah bai mai da mishi sallama ba kenan ana ba ana biyan bukata ba a ba a magana wa yukrahu haka an karhanta an yabo la fi shaqqin mutun yazo ya yabo wale a cikin wani rami yazo ki iske rami ba ka san ramin menene ba gidan maciji ne gidan waye mutun ya ce ya yabo wale a wajen mafi yawa aljannu ke zama wurin mutun yazo ya yabo wale galibi suna shiga ko kuma wata dabba mai cutarwa ka yabo wale ta hoto ta cutar da kai wani hauhi da makamancinsa لحديث قتادة سبب حديث قتادة أنا عبد الله بن جرجس دقى عبد الله بن جرجس يشي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو للي النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الهجر يا هنا أي بولي أتكن رامي إلى لقتادة أكتيم قتادة فما باب بال الهجر يومينين إليه ينبولي أتكن رامي Allah ya ce yuqalu ana cewa innaha masakinul jin ramuka mazamnayyan shaytanu ne ai aljannu ne ma'ana galibi gidajen su ko shi yasa wasu ba sai ganin ana musu ma'ila sai kaje an ce a ai gidan mu cikin gidan mu tai kaza ko yayi kaza ko yayi kaza wali annahu la ya'manu saboda baya amincewa an yakuna fi haiwana kuma saboda ba iya amincewa ya zamanto a cikin ramin a cikin shi akwai haiwanin wata dabba fayi uzihi sai ya cutar da mutum ko au ya kunu maskanan liljinni ko ya zamanto mazaunin aljani ne fayi uzihi fayi uzihi sai ya cutar da mutane ko wa yukrahu an yadkhula al-khala'a bi shay'in fihi dhikrullah haka an karhanta mutum ya shiga makewayi da wani abu wanda a cikin wannan abin akwai ambaton Allah sunan Allah ko kuma abin da ya kama da aka illa li haja sai dai bukata ce ko musamman a ce mutum na da zama barshe da azurfa ko na zai da akwai sunan Allah in ya aje shi waje ana iya ɗauke shi yana wannan kaga da rura ce mutum na iya shiga da shi li'anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama saboda annabi sallallahu alaihi wa sallama kana ya kasance idan da khala in zai shiga makewayi wada a khatimahu sai ya aje zoben shi saboda aka ce a kan zoben nashi akwai sunan Allah amma inda alhajati wa darura amma in akwai bukata na a shiga da shi wa darura ko wata darura fala ba asa balai kal hajati ila ad-dukhul bil awraq an-naqdiyya kaman bukata zuwa ga shiga da kudade ko abin nan takardu na kuɗi Allah ta fi hasmullah kuɗaɗen da a cikinsu cikinsu akwai sunan Allah ko ako ai ba ki aje kuɗinki wajen dushi ki shiga dushi ko yana kaga wannan bukata ce kenan sai a shiga da su inda an aje wanda ya hiki so yana iya zuwa doki ya tayi da abin shi fa innahu in taraka kharijan in mutum ya bar kuɗin shi waje kanat aradatan lisariqa ana iya sace su awon da siyana ko kuma mutum ya mance su ya taye shi amma al-mushafu amma qur'ani mushaf fa innahu yahrumu ad-dukhul bihi haramun ne a shiga da shi sawa'an kana zahiran aw khafiyan ko a bayyane yake ko ko a a cikin aljihu ne a boye duka haramun ne a shiga da shi ko li'annahu kalamullah saboda magana Allah ce wa huwa ashraful kalam magana Allah kuma ita ce mafi ɗaukakar magana. Wa dukulin khala'ibihi shiga makewayi da shi nau'in min al'ihana, wani nau'i ne na wulaƙantarwa. Ya isa? Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Na'am.